الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren sha uku ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasan na tamanin da uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da ainihin wato almabhasun rabi wato wuri na hudu wanda ke bincike dangane da fiqh sira fil hijratin nabawiyya tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da hijirar shi daga makka zuwa madina da kuma irin darussan da ake ɗauka daga cikin wannan tarihin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sha bamban daga duk wani mutum a cikin wannan al'umma tamu saboda shi kadai ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko mana kamar yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu a wajen ibada haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wahdahu la sharika lahu a wajen risala shi kadai Allah ya aiko shi kadai ne Allah ya aje mana ya zama babban abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wanda duk yake fatan ya haɗu da Allah salin alin yake ambaton Allah tukuru ya yadda da Allah to ya san cewa annabi shine abin kwaikwayon shi annabi shine ma'auni shi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da muka ji wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da hijira akan cewa dungurungum ita hijirar ma ibada ce ba za ka yi ta ba sai a lokacin da aka ce maka kayi sai a sadda aka ce maka kayi kuma sai inda aka ce maka ka tafi za mu zo mu samu wani bangare na waɗannan darussa inda zai karantar da mu akan ka'idar da take kaiwa a yi hijira a kowane zamani in ka samu kanka irin wannan ka'ida to shi kenan za ka yin hijira saboda ita ce ka'idar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan har baka samu kanka a wannan halin ba to sai ka binciki a wannan halin da annabi ya samu kanshi yaya yayi kai ma sai ka yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah ya saka mishi da alkhairi ya ce, Nakifu ma'a hadasin al-hijratin nabawiyyatil azima linastakhrija minha al-fawaid at-taliya. Wadan saurara nan game da tarihin hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai girma domin mu fitar da fa'idojin nan masu zuwa. A nan abin da ya kamata ka fahimci kalmar hadas kenan shine tarihi kawai. ma'ana tarihin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai girma mu dan saurara a wurin domin mu cire darussa kamar haka al'ula fa'ida ta farko hadathul hijratin nabawiyya min a'zamil ahdath islamiyya tarihin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na daga cikin mafi girman al'amura da suka faru a cikin addinin musulunci na tarihi bal innal bahisa fi siratin nabawiyya la yalhazu irtibatahu bil bi'sa an-nabawiyya mana yace hasali ma duk wanda yake binciken tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka zai lura akwai alaka tsakanin hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikowar annabi tun ranar farko suke da alaka tun aiken shi da aka yi tun ranar da ya bayyana a matsayin shi na manzo to akwai alakar wannan ranar da wannan tarihin tare da ranar hijirar shi kuma ina za mu gane haka sai ce fa fil yawmil awwal min al bi'sa indama dhahaba ar rasul sallallahu alaihi wa sallama ma khadija radiyallahu anha ila waraqat bin nawfal qala lahu waraqa tun a ranar farko da aka aiko shi in ba ku manta ba mun karanta wannan tarihi a lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matar shi khadijatul kubra Allah ya kara mata yarda suka tafi zuwa wani malami mai suna warakatu dan naufal mai malam warakatu ya ce mishi malam warakatu cewa yi laitani hayyan iz yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai a lokacin da mutanen garin ku za su fitar da kai kaga a ranar farko ne wannan malamin ya fara gaya mai haka wato wannan dalili ne akan cewa akwai wata rana da za a fitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga wannan gari wannan me yake alamtawa yana alamta hijira din kenan kaji alakar da malam yake cewa kayi kokari ka gane ainihin a tsakanin su tun ranar farko wannan malam yake cewa a ranar da za a fitar da kai daga garin nan ina ma a ce ina da rai a wannan lokaci فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذا الله يتي أو مخرجيهم فتبني ذاسي قال نعم سيما لم يتي مش قريدة قسكي لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية babu wani mutum da ya zo da irin abin da ka zo da shi da ɗai sai da aka yi gaba da shi a bisa riwayar illa ujiya kenan bisa riwayar da muka karanto a baya illa uziya sai da aka cutar da shi fassarar wannan cutarwa ita ce idan cuta te cuta adawa te adawa to shikenan sai su fitar da shi ainihin daga garin kaga tun a ranar farko ne wannan malamin ya duna mishi haka kar ku manta wannan malamin malami ne wanda ya karanta littattafan annabawan da so karka ce wai tsubbu ne ko duba ne a'a Allah ya tsare annabi da bai je wurin dan duba ko dan tsubbu wannan malami ne masanin attaura da injila wanda ya iya karanta yana fassarawa to ka'ida ce karanta ta duk wani annabi da ya zo da gaskiya sai da aka cutar da shi aka yi gaba da shi aka kore shi daga garinsu to sai yake ganin cewa ma jaza alal misli fajaizun alal mumasil abin duk da ya ga sauran annabawa haka za a yi wa annabi don haka da wannan ne mai fatawa da cewa za a fitar da kai daga garin nan kuma ina ma a ce ran da za a fitar da kai ina nan to da na ainihin tsaya maka na taimaka maka malam abin da yake cewa idan ka natsu da kyau kenan daga ranar da ka fara da'awa to daga wannan ranar kai ma ka sa ran korakka daga garin ko kuma cutar da kai abin da yake so ka alakanta ke shi ne ce akwai alaka mai ƙarfi tsakanin aikowa annabi da kuma ainihin hijira ɗin ko an fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka asaniya malam ya ce darasi na biyu daga cikin fa'idoji da muke ɗauka a cikin wannan tarihi kana al'amru bil hijrati tauqitan wa makanan min al wahayi yace al'amari ko kuma umarni da yin hijira abu ne wanda yake yana da lokaci kuma yana da wuri wanda yake an samar mishi a wahayi ma'ana wahayi ya bai wa ainihin wato ya ba da lokaci na yin hijira ɗin kuma wahayi ya samar wa ainihin wato shi ita wannan hijira ɗin matsayinta da kuma inda za a yi a tafi ma'ana wahayi yana da ta cewa a kai don haka ita hijira tana da matsayi a ƙarƙashin wahayi ba fatawa ba ce ba son zuciya ba ce a wahayi ne ya zo da ita قال الإمام البخاري الإمام البخاري يتي وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابي أبو موسى يرويته لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوى النبي يتي رأيت في المنام ناي مفركي نجد شوى أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل a mafarki aka nuna min cewa na yi hijira ko zan yi hijira daga makka zuwa ga wani gari mai yawan dabinai fazahaba wahali ila annaha al-yamama sai tunanina ya tafi akan cewa yamama ce wato yamama kamar ka ce kudancin saudiya ko kuma wajen fa'if na fata an gane sai tunanina ya tafi cewa nan haka ne saboda wajejen wurare ne mai yawan gonaki da yawan ainihin wato abin nan bishiyoyin da bine da makamantan haka au hajar ko kuma ƙasa hajar ce can gaba da ainihin wato ta'if din kenan yace tunani na abin da ne tunani kenan da na tashi bacci cewa zan yi hijira kenan zuwa nan haka fa idza hiya al madinatu yathrib sai ya zama ashe birnin yathrib ne nan ne zan koma kaga har a mafarki ashe Allah yana nuna mishi al'amarin ainihin wato hijira din na fata an gane wa marra ma'ana qaulur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abi bakr radiyallahu anhu sannan ba ku manta ba maganar da annabi ya gaya wa abubakar ta gabata a inda ya ce fa inni qad uzina li fil khuruj an yi mini izinin in fita hijira kun ga an yi mini izini dalili ne akan cewa da izini yake aiki an yi min izinin in fita fa qala abubakar sai sahabi abubakar ya ce as-sahabata bi abi anta ya rasulullah da ni za ka je ya rasulallahi ina gama ka da fansar ubana ma'ana da ni za mu tafi tare za mu tafi kun ga duk wannan yana nuna mana me yana nuna mana hijira din abace wadda a cikin shari'a take sai an ce a yi ta ake yin ta to ka'idar ita ce jama'a a kowane zamani kamar yadda zamu zo mu ji darasi na musamman idan yanayi ya kama sai ka auna annabi sallallahu alaihi wasallama menene ya kai shi da yin hijira za ka zo ka ji ba wai nishaɗi suke ba fa ba ma sa son barin maka sun tafi sun batta suna waiwayanta suna takaici yana yana cewa innaki la ahabbul bilad ilayya makka na fi son ki fiye da kowane gari da aka tafi ƙasar zazzabi suka rinƙa da mashashara har bilal sai tashi tsakar dare zazzabi na damun shi amma ba zazzabin ke mishi ciwo ba irin barin makka da kuma ba ma sa son madina din a lokacin yana cewa ala hal abitan na lailatan biwadin wa hauli izhirin wa jami yace ashe a rayuwata zan taba kwana daya a wani kwari wanda ba abin da ya kewaye ni sai lalle da tsaure ma'ana madina ba abin da ke cikin ta daga bishiyoyin lalle sai tsaure kawai a nan begen makka suke yi ashe kaga karka ɗauka cewa wai sun baro makka din ne akan dama suna Allah Allah subhanahu akwai darasi na musamman da malam zai mana ka'ida kana da'awa a wuri kana yin ibada a wuri ba wanda ya kuntata maka ka ci gaba da yi wato abin da galibi matasan zamani ba su gane ba shine shi musulunci in dai har za ka samu damar ka yi ibada ka yi da'awa ko to ka rabu da kafircin da yake faruwa da ibadarka da da'awarka sai ta zo ƙarshen kafircin to amma wai su abin da suke gani to ya za a ce su suna nan suna ibada can ana shirka sai su ce a'a dole ita ibadar ta tsaya a je a wargaza waccan shirka sannan a dawo a'a yin ibadar da kuka samu damar yi da yin da'awa da kuka samu damar yi shine sa rana da aka yi na wargaza waccan barnar da take faruwa na gaya muku wa'azi ɗaya muka tafi wata anguwa muka yi illolin yan tsubbu akwai kasurgunin ɗan tsubba a anguwar da kanshi ya ɗaga gidan shi ya siyar da kanshi ya ɗaga ya siyar ya ce in dai an fara zuwa ana irin wannan wa'azin to harka ba za ta yiwu a nan garin nan aka yi haka ita shi bari shi kenan ba dukan shi aka yi ba da aka je wa'azin ba a ambaci sunan shi wallahi al'azim ni da ne wa'azin har na gama wa'azin ban sa akwai dan tsubbuma a anguwar ba nan dogarawa ne har ne wa'azin na gama ban ma sa akwai dan tsubbu ba kawai an je ne wani irin coincidence kawai wata za ta tatar da muje shi kenan amma a lokutan baya fa ya jallabe su da abubuwa saboda haka wani lokaci aka samu matasa tsakanin muciya da cekaji ana kidan jarka suka je suka kama jarka suka farfasa suka kama kaza suka yi aka je kama su dole suna malamai suka biya kudin jarka kuma mai buga jarka yanzu ya sa ranar ƙarin bugun jarka na musamman yanzu ba su isa su hana shi ba amma da sun buɗe da awafa ‘yan matan da za su zo rawar jarkan gaba ɗaya ana musu hadda Qur'ani yaushe za su zo mai kiɗan jarkan ba zai zo ba saboda haka asalin abin da matasan so kasa ganewa shi ne shi musulunci in ya samu hurriya ta ibada da hurriyatu da'awa to shi kenan wani abu ba zai rayu a wurin ba ba wai shi musuluncin ne zai ce ya zo ne ya ga bayan kaza ba kar ku manta a baya mai muka ɗauko annabi yana ta da'awa ne sallallahu alaihi wa sallam a hankali ana ta bi a hankali ana ta bi su mutanen makka ne suka ga in aka bar da'awar ta ci gaba to za a waye gari duk ƴaƴansu sun zaizaye sun koma wannan da'awar sai suka ce dole a fa a tashi a hana a kashe shi a kore shi a ɗaure shi har suka yi shawarar a kashe shi shine dalilin da yasa ya tsallake ya bar gari amma baka duba har da aka yi wannan shawarar fa sai da Allah ya mai izini bai wa kanshi fatawa ba to wannan shine galibin sirrin da mutane suka kasa ganewa sai mutum ya ce shi ba zai zauna a wannan anguwar ba yana da'awa yana ibada ga gidajen giya ga gidajen karuwai yo ai wurin aiki ne ma ya samu gare ka kai ka ci gaba da da'awar ka ci gaba da kaza kuna nan wata ran sai ku zo ku ce gaba ɗayan waɗannan gidan karuwan kun aika musu da goron gayyata su zo kuna neman su su karuwan da 'yan daudin gaba ɗaya ku gayyato su su ku ce kuna da zama da su ba zuwa za ku yi kuna gwasale su in sun taru ba za ku ce kun zo ku yi musu nasiha ne a samu wani fasihi cikin ku ya musu nasiha minti biyar zuwa minti talatin sai a ce a yi addu'a a tashi kada wadda aka ce mata kar ta sake yin kaza za a ci kaza kazanta ba da awa ba kenan daba kenan wa'azi za a yi musu minti biyar minti goma sai a ce a yi salati salati a yi addu'a shikenan sai a tashi a tafi a hankali za ku ga da kansu amma galibi matasa abin da suke gani wai ai ran da manzon Allah ya zo ran nan ya fara bala'i da su kafirai haka tuba suka cuce mu suka lalata mana tarihin dan hudu suka nuna dan hudu yana zuwa kawai yaki ya bude da'awa in ana da'awa ana ibada shikenan duk barna za ta kau to amma ba kai za ka sa mata rana ba Allah shi yake sa rana Allah madaukakin sarki ya taimaka الثانية الثالثة هكذا نقول الثالثة درسين أكو لم تكن الهجرة إلى المدينة سياحة رغب فيها المهاجرون كاجي ما لن يتي هجرة فزوى مدينة با سياحة بتي با يوان شاكة وابني وند مهاجري سكي قطعين أتفي ولم تكن مكة أرض وباء ita kuma makka ta ba ƙasa ce ta bala'i ba ba annoba ake a makka suke son su gudu su tafi can wurin jin daɗi ba ku auna abubuwan nan guda biyu abin da yace lam takunil hijratu ila madina siyahatan hijira zuwa madina to ba yawon shakatawa bane ragiba fi hal muhajiruna wadda muhajirai suka yi kwaɗayin su tafi wa lam takun makkatu arba wa ba'in ita kuma makka bata kasance ƙasa ta annoba ba balle ka ce can da daɗi nan da bala'i don haka suna kwaɗayin su tafi yafrah muhajiruna bi khabar al-khuruj minha balle a ce masu hijira sun yi farin ciki da labarin cewa za su fita da makka wa inna ma jaa amrul hijrati taklifan min takalif al-aqida allati amanu biha inna ma hijrat ta zo musu ne a matsayin wani tirsasawa ko wata tirsasawa daga cikin tirsasawar da aƙidar da suka yi imani da ita ce musu wa daruratan istalzamat ha tabi'atu risalatil islam sannan kuma wata larura ce wadda ɗabi'ar saƙo na musulunci ya ainihin tirsasa musu wa wujubi iblaghiha da kuma wajabcin isar da wannan saƙo dan haka hijirar da aka yi ba an yi ne dan ana kwaɗayin aje can a tafi shakatawa ba su duk da haka a wannan lokacin da an biye wata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan kafiran ba su yi mishi haka ba shi annabi zai so ne ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya don kullum gari ya waye in kana karanta tarihin su kafiran sai kaga sun haɗu a nan darun nadwa sai su ce to ina wane ne sai wane ya ce a saba'a shi ma ya shiga sabon addini ce wane eh jiya muna tare da shi ana a ce eh to shi ne fa ina umar sai aka ce ai umar tun ya bi hamza fa ya bi mus'ab dan umar fa ya bi suka ce ah to me ya rage mana ma'ana duk waɗanda ake amfani da su ana dan dabanci duk sun bi kenan in an ci gaba da tafiya za a waye gari kowa ya bi to shine sai suka tada fitina me ma'anar wannan da ba su tada fitinar ba in ma su ragowar su gudu su dan makka kaga fa ma aljattum alaihi min khailin wala rikabi in ma su waɗannan ɗin da suka rage su zauna sun raunatu shikenan musulunci yayi ƙarfi an gama da su don haka abin da kullum ake cewa jama'a shi musulunci addini ne wanda in dai har an bar damar a yaɗa shi to kai musulmi baka da matsala ka daina kallon komai a matsayin barazana ba abin da yake barazana gare ka saboda addini ne da ya dace da ɗabi'ar kowa addini ne da ya zo ya share wa kowa hawaye addini ne da zai biya wa kowa bukata to in har aka bari ana ta bayyana wa mutane shi mutane suna ganin haske za su ta bi je ka san me yake faruwa a America tun daga September 11 yau shekara goma sha ke Professor Bilal Phillips ya ce samu ake mutane na shiga cikin addinin musulunci sakamakon yawan batancin da ake wa addinin musulunci a kafofin yada labarai su kuma amerikawa tambaya suke me ma addinin musulunci sun sai gani sai ya wannan shine solution to our problems wannan shine zai warware matsalolin mu dan haka sai mutum ya shiga ana ƙara musu nuna musu sharrin abin amma su kuma sai su bincika sai su ga hasken abin me yasa saboda yau america cike take da islamic centers cike take da masallatai da makarantu da makamantan abubuwa makamantan haka a ƙarƙashin haka dan me zaka ce yanzu a America sai a hargitsa ta a'a in aka ci gaba da tafiya a haka systematically za ta juye kawai sai ta waye gari duk ta zama musulmi adadin musulmin da suke a America shekara goma a yanzu ya ninka ninkin ba ninkin in aka ci gaba da tafiya haka haka zai ta ninkawa haka zai ta ninkawa haka zai ta ninkawa adadin haka yake a Ingila har yau cocina ake siyarwa a Ingila musulmi suna siye me suke yi suna mai da su masallatai yanzu tasha al-islam kwanan nan suka daina tallan wata katuwar coci ce wani musulmi ne ya tafi karatu ne business admin ko public admin musulmi ne mutumin bayarabe mutumin ibadan sai aka daga coci a anguwarsu gashi nan ana nuna shi da kayan shi agwada na yaraba da hular shi yana cewa musulmi ku kawo kuɗi coci ce ga ta damu siya za mai da ita masallaci har sun gama haɗa kuɗin yanzu an siya an daina wannan tallan an gama an siya kasuwar coci ce ma kekiya a tsakiyar birnin london to me musulmi suke so kuma to amma matasa na nan sai su ce a ina a zo a yi yaƙi a yi bala'i tukuna mu in su so suke a waye gari gobe kawai kowa ya juye a'a in aka yi haka ko ba wanda zai karɓi addini yanzu ku karɓe ake ta yi karɓe ake ta yi karɓe ake ta yi kowa yana karɓe ne fawa'al ya je gidansu a zage shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai rabu da su gobe kuma sai ka ji wani ya ce shi ma ya yarda da irin tunanin shi kafin kwana kaɗan sai ka ji mutane tara na gidan duk sun bi guda uku suka rage sai ka ji wani ya ce shi zai tashi daga gidan sai a ce shi kenan bayan ya tashi kwana uku sai da sai ce shi ma da ya gane abin gaskiya haka za ga an abin sai ga kamar ba reality ba amma reality ne saboda ne akwai hurriya ta adda'awa akwai hurriyatu da'awa to duk anguwar da zaka samu damar yin da'awa ko gari ko wurin da zaka yi da'awa kai ibada matsala ta kare ba ka da matsala da kowa kawai ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka الرابعة درسنا هدو مبادرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى المدينة تاركين خلفهم الأولاد والأموال والأوطان ولم يتخلف إلا من رغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بقائه أو حبس أو حبس أو له عذر أو غير ذلك وهم قلة الرابع درس نهدو مبادرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين irin gaggawar da sahabbai suka yi Allah ya yarda da su baki da ila imtisali amrin rasul sallallahu alaihi wa sallam wajen bin umarnin manzon Allah bil hijrati ila al madina nan hijira zuwa madina annabi na ce musu ku tafi ba samu wani yayi taqa'usi ba wani ya makale wani ya boye a a ku tafi sai suka tafi tariki na khalfahum al aulad suka bar ƴaƴansu wal amwal da dukiyoyinsu wal awtan da kasarsu karka dauka fa in aka tashi yin hijirar za a je a ɗauko maka mota ne da za ta kwashe iyalinka kai ɗin ma shiga burtu za ka yi ka gudu ka tafi wasu ma 'ya'yan naka da matanka sai dai su waye gari ba su ganka ba sai bayan kwana biyu a ji labari kana da shaguna kana da dukiya kawai so kake kai ka tsallake ka isa tun da me annabi ya saka ka cikin waɗanda za ku tafi kawai shi kenan sai mutum ya zara jiki ya tafi walam ya takhallaf babu wanda ya zauna a madina illa man raghiba rasulu fi baqa'ihi sai wanda manzon Allah ya kwaɗayin ya zauna au bisa ko kuma aka tare shi dan akwai wanda in yayi yunkuri zai tafi sai dangin shi sai su tare shi kamar Zainab suka tare ta suka ce ba za ta tafi ba ba za ta tafi ba ita kuma sai ta ce shikenan ta daina cin abinci za ta mutu ta musu abin kunya aka rasa yadda za a yi aka aka yi lallashi ta ƙi cikin aka ce wanta ya samu raƙumi aka ɗora ta a kai ya je kai ta madina shi kuma ya dawo ya ci gaba da kafirci don da kai don da ta mutu ke musu abin kunya cewa sun kashe yarsu to gwamna dai a ce yarsu tana can tana musulunci saboda wannan yanzu bai zama gori ba don kuma gidan kuwa na ya tafi kuma wani akwai wani so ba gori a wannan na fata an gani wallahi sai kaita yana kaita shikenan ya sauke ta sai dawo haka to haka al'amarin ya rinka kasancewa to akwai waɗanda aka tare su kamar ibnu abbasin da mahaifiyar shi shi yaro mahaifiyar shi mace sai aka tare su aulahu uzrun ko kuma wani wanda yake da uzuri kamar wanda yake gurgu ne ko wanda yake makaho ne aw ghairi zalika ko kuma wani dalili dai da ya hana su tafiya wa hum qillatun yan kadan ne su waɗannan da ba samu damar tafiya ba mana yace wa hadha yuzakkiruna bimtisali awamirin rasul sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan yana tunasashe mu da bin umarnin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadar min mukhalafatihi kuma wannan yana tsoratar da mu game da saba mishi wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah mai tsarki da daukaka cewa yake falyahdharul ladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda ke saba wa umarnin manzon Allah to sai su yi taka tsantsan an tusibahum fitnatun kada wata musiba ta same su kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su abinda wannan wa'azin yake nuna mana ka duba sahabban nan kawai fa za a idar da sallar magariba ne sai annabi sai ya nuna ka wane da wane da wane eh daren nan za ku tafi madina wane da wane da wane eh an idar da sallar asuba eh to ku kintsa da ku za a tafi madina mata da ‘ya'ya da zuciyarka duk za ka ƙetare ka tafi wannan yana tunasashe mu girman darajar yi wa manzon Allah biyayya sata izin da gaggawa shine ce ce dama Allah ya ce masu saba wa manzon Allah to su ji tsoron kar wata fitina ta same su shine in ka saba wa manzon Allah to automatically ka bi wani kenan wannan nan da ka bi akalla shine zuciyarka to ka yi wa manzon Allah shirka kenan fitina in haka ba ta same ka ba a nan duniya to a lahira azaba za ta same ka ko kuma duka su haɗan maka Allah maraukakin sarki ya kiyaye alhamisa darasi na biyar daga cikin darussan wannan tarihi fil hijira manqibatun khassa li abi bakr siddiq game da tarihin hijiran nan akwai wata manqiba manqiba wato daraja ta musamman ga sayyidina abubakar daraja ta musamman ta bayyana ga sayyidina abubakar na siddiq وهو الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحبة في الهجرة هذا شيء كأن من ذن الله يزعب ستفت على أوجه هجرة وهو الذي سخر أولاده شين يسدو قد أعنشي كركم أنت أسماء يتتكي حدو أبن تتكاو كركم أنت عبد الله شين وانده يكي زوائي كي تقول عباري كاو مسو سنة تنكوكو kun ga ya sadaukar da 'ya'yan shi wa khadimahu kar ku manta bawan shi wanda yake musu kiwo yana tatso musu nono suna sha wa malahu sannan kuma da dukiyar shi ku tuna raƙuman shi abincin shi ake ci da nafakar shi aka tafi li'itmamiha domin tabbatuwar wannan hijira din wa yakfihi min zalika qaulullahi subhanahu wa ta'ala darajar abubakar ta isa maganar Allah da ya faɗi da ya ce saniya sunaini na biyun mutum biyu su biyu ne to in aka ce waye na biyun za ka ce abubakar ne yasa wannan ayar na daga cikin ayoyin da ke wa 'yan shi'a makaki in ka karanta tafsirul mizan wannan ayar ta yi musu makaki ba yadda za su su ce wane ne na biyun sai su ce abubakar ne man suka tashi sai su ce amma dai matsoraci ne sai mu ce ofa dai amma dai shi ne dai eh shi ne dai eh to shikenan khalas shine na gaya wani dan shi'a a madina da muka zauna na ce mishi ba ka ganin darajar abubakar ta isa a ce yanzu waccan hudar da muke gani ɗaya na alamta kabarin waye ya ce ta annabi na ce ɗayar fa sai ya shuru na ce ta abubakar ce ɗayar fa ya shuru na ce ta umar ce na ce kana jin wannan bai isa ba sai na ce zama a kogo da annabi da wa suka zauna sai ce eh da wannan da ka faɗa na ce eh to amma dai shi din ne ka yadda eh shi din ne eh sai ce amma matsoraci ne na ce babu laifi tsoro daraja ce na ce don annabawa ma sun yi ya ce ya zan ce na ce annabi musa sanda shi sai jefar da ta zama miciji sai kwashe a guje Allah ya ce mishi mai inni la ya khafu ladayyal mursalu sanda shi sai jefar amma da ta zama miciji sai gudu na ce saboda haka in na so a ƙarƙashin wannan ayawar ce maka tsoro ma sunna ce idan muka haɗu kashi gari yana dafa ne yana ce mini khatibu ahli sunna ta tsoro ma sunna ce tun daga annabawa sun yi in abubakar ya yi sai ne wato matsalar shi ne in ka jarrabtu da kiyayyar waɗannan mutanen ka shiga uku saboda din da ka buɗa ba ga wata aya tana magana su din da ka buɗa ba ga hadisi to aiki ya same ka abubakarin as-siddiq akbar allahu akbar wannan kadai ya ishe shi daraja saniya sunaini na biyun mutum biyu iz huma fil a lokacin da su biyun suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da shi annabi ke cewa abokin shi yanzu duk duniya abubakar ya tabbata da wannan nasi cewa shi abokin manzon Allah ne har Allah ya yarda shi sahibi ne yasa sakwata an suka sa wa ɗan abubakar sai ka ji ana ce mishi sahabi saboda akwai nafsi duk wanda ba ce wa sahabi to ijtihadi ne ko wani hadisi ne ko yaya amma wannan nassin qur'ani ne yace mishi sahabi yace la tahzan kar ranka ya ɓaci kar ka damu inna Allah ma'ana Allah na tare da mu ina fata an gani wannan ita ce aya ta 40 cikin suratu at-tauba يقول محي الدين شيخ زادة ولمالمي ميسونة محي الدين شيخ زادة يتي وكفى بهذا دليلا wannan kaɗai ya isa dalili ala fadli abi bakrin radiyallahu anhu a bisa falala abu bakrin ala sa'ir sahaba cewa abubakar ya ɗaukaku akan sauran sahabbai radiyallahu anhum ajma'in Allah ya rabu su baki ɗaya haisu stakhlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a inda manzon Allah ya tsamo shi linafsihi ya zaɓe shi ya tsamo shi a cikinsu linafsihi don ya zama abokin tafiyar shi fi misli tilkal hala a cikin irin wannan halin ya kula ibn taymiya rahimahullah ta'ala ibn taymiya cewa yi ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق التي في الصحاح كثيرة wanda duk ya natsu ya lura da waɗannan zai ga darajojin abubakar a cikin sahihan littattafai ko hadisai suna da yawa wahiya khasa'is sai ce to ba darajoji ne kadai ba darajoji ne na musamman wato abinda malamai suke nufi da khasa'is ko hisisa darajar da ita wana kadai yake da ita akwai darajar da wana na da ita wana ma na da ita misali anas ansari ne to ansariyanci daraja ne to jabiru mafa ansari ne kun ga darajar su daya anan zaka ce wani abu mas'udin badari ne ya je yakin badar ibn mas'udin ma zaka ce badari ne to amma nan yanzu akwai khisisa akwai daraja wadda za a ce ibn mas'udin yana da ita abu mas'udin bai da ita akwai daraja da anas yake da ita jabir bai da ita to anan ibn taymiya na cewa wanda duk ya natsu ya dubi darajojin abubakar da suka zo a cikin ingantattun hadisai masu yawa zai gane ba darajoji ne da wani yake da irinsu ba darajoji ne nashi ne na musamman sai ce mislu hadisin mukhala kama hadisin mukhala hadisin mukhala shine lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace inna allaha attakhadhani khalila kama takhadha ibrahima khalila Allah ya ɗauke ni ni babban masoyin shi ne kamar yadda ya ɗauki Ibrahim babban masoyi yace walau kuntu muttakhidan min an-nas khalila lattakhadtu Aba Bakr yace da a cikin mutane ni kuma zan ɗauki wani a irin wannan matsayin to Abubakar zan ɗauka kaga yanzu Abubakar ne kadai annabi ya ambaci sunan shi wannan hadisin ya sake zuwa da wata hissisa wata daraja ta abubakar masallacin annabi cike yake da sare kowa ya fara ɗan wata kafa yadda in ka fito daga gidanka ba sai ka yi kwana ba sai kawai sai ka shiga ta nan annabi yana kwance an ɗauko shi ya fito cikin masallaci ya zo ya zauna akan mimbari sai ya ce suddu anni kulla khawqatin illa khawqata abi bakr yace duk wata kafa duk wani sare ku toshe shi na abubakar kawai za ku bari duk a cikin wannan hadisi ne na mukhala wannan yake tabbatar da darajar ba wai daraja ce da kowa yake da irinta ba shi kadai ne sannan wa hadisu inna Allah ma'ana wannan hadisin da muka karanta Allah na tare da mu a nan babu kowa da ya samu wannan darajar sewa sai abubakar wa hadis da hadis innahu ahabbur rijali ila nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa abubakar shine cikin mazaje wanda annabi ya fi so da aka ce a cikin mazaje waye annabi ya fi so sai aka ce abubakar shi kaɗai yake da wannan darajar wa hadis al-itiyani ilaihi ba'dahu annabi ya rubuta wata mata wani jawabi ya mata alkawari hatta tafi sai ta dawo ta ce in na zo ban same ka ba fa sai ce ki je wurin abubakar abubakar baya wurin fa balle ya ce annabi ya mishi ta idani kara yace in kin zo baki same ni ba ki je wurin Abubakar me yasa bai ce in kin zo baki same ni ba je ki wurin Suwana da Suwani kaga wannan darajar Abubakar kada ya same ta wa hadith kitabatul ahad ilayhi ba'dahu da kuma yarjejeniya da umarni da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a kawo mishi takadda yana so zai rubuta wasu jawabai saboda Abubakar ya ce don ina tsoron kar in mutu wani ya yi kwaɗayin wani abu a cikin wannan al'amari na shugabanci sai annabi ya ce babu wanda zai yi saɓani bayan na rasu a kanka abubakar sai munafiki duk waɗannan darajojin abubakar kaɗai yake da su wa hadith takhsisihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bis siddiq ibtida'an tun farkon da aka yi isra'i da mi'raji wane ne ya fara samun wannan daraja a kira shi siddiq abubakar to bayan shifa babu wanda ya sake samunta wasuhuba da kuma abubakar ya samu ainihin wato wannan ainihin daraja ta cewa shi sahabi ne wa tarkihi lahu da kuma barin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan al'amarin shi yana hannun shi ma'ana duk al'amarin annabi ya danka a hannun wa a hannun abubakar to waɗannan darajoji ibn taymiya yace yana son ka san ba wai darajoji ne kawai da kowa ka iya samu kowa ya samu ba ba wanda yake da su sai abubakar wa qala fi wannan magana ibn taymiya ya faɗe ta a cikin minhajus sunnati nabawiyya mujalladi na 8 shafi na 409 da 19 wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban a cikin wannan littafin shafi na 417 kafin nan kenan a cikin wannan mujalladin ibn taymiya yace wa lihadha qala man qala min al ulama'i don haka daga cikin malamai aka samu waɗanda suka ce inna fada'ila siddiq darajojin abubakar khasa'is darajoji ne na musamman lam yushariku fiha ghayruhu babu wanda ya tarayya da shi a cikin su akwai darajojin da kamar yadda nace ake tarayya ko to duk wata daraja da abubakar ya samu in ka dube ta da kyau sai ka ga babu wani wanda yake da irinta in ka ce shi sahabi ne wane ma sahabi ne sai a ce kawo nassi akan sahabiyantaka wane a cikin qur'ani babu sai abubakar haka shi yake da darajojin da wasu ba su da su wa qala al-qurtubi rahimahullah al-imam al-qurtubi qurtubi abu abdullah malamin tafsiri Allah ya ji kanshi yace wallazi yaqta'u bihi min al-kitabi was sunna wa aqwali ulama al-umma maganar da ta dace a yanke hukunci da ita wadda ita ta zo a ƙur'ani da sunna da zantukan malaman al'umma wa yajibu an tu'mina bihi qulub kuma maganganun da suka wajaba zukata su yi imani da su wal afida sannan kuma kudurin zuciya yadda da su fadl siddiq ala jami'i sahaba ala jami'i sahaba darajar abubakar ta ɗaukaku akan dukkan sahabbai wannan shine abin da qur'ani da sunna da maganganun malamai da kuma aqidar zuciya waje da ta hukunta Allahu akbar wannan magana qurtubi ya faɗe ta a cikin tafsirin shi tafsirin qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an mujalladi na 8 shafi na 148 Allah ya gafarta mishi jama'a kun ji asabisa darasi na shida daga cikin darussa da muke ɗiba na fa'idoji aiba fil hijra manqiba khassa li amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu a cikin wannan tarihin hijira akwai kuma wata darajar ta musamman wadda shi ma sarkin mumine aliyu dan abi talibin ya same ta wacce ce fa huwa allazi nama fi firashi rasulillah kaga dai shi ne ya kwanta akan shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arada nafsahu lil khatar ya gabatar da kanshi ga hadari mutumin da ka san an biyo shi za a kashe in ba a same shi ba za a iya kashe ka kai ka je ka kwanta a kan gadon shi wannan sadaukarwa ce wasiqan min hizbillahi wa ri'ayatihi Aliyu ya yi haka ne yana mai cike da amincewar kiyayewar Allah da kuma kular Allah cewa Allah zai tsare shi wa huwa allazi qama ba'dahu yu'addi al-amanati allati 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam Aliyu ya sake samun wata darajar shi ma wannan darajar da Aliyu ya samu wace iri ce annabi da ya tashi sai danka mai kudaden jama'a da ajiyoyin jama'a sannan kuma ku dubi wani adalci jama'a waɗannan kafiran sun yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ga kudaden su a wurin shi madadin ya ɗiba ya ce kafiran banza kafiran wofi bari Allah ya kashe ya babu sai ga a'a asalin dukiyar ta zo mishi ne a matsayin lokacin jihadi ko kuwa ajiya a matsayin ajiya don haka sai ba Aliyu ya ce gashi in na tafi duk kamar musu kun ga wannan yana nuna mana yadda ake yi shine muka faɗi kwanaki in yamur ya ɗauki bashi ya baka na kayan gini ko in yamur ya ɗauki kaya ya baka na spare part na mota ko na mashin sai aka yi wata hatsaniya aka kona mai shago sai ya gudu kana da lambar wayar shi ka buga mai yace yanzu yana inugu sai ka ce turo account number ka biya shi kuɗin shi kada ka je ka ga shagon shi ya kone ka ce madalla ka ce ai shi kenan arnan banza arnan wofi wallahi ranar lahira za ka biya sallolin ka za a ɗiba a dankara ya inyamuri sai dai sallolin sun je ne ba su da mahalli in ba haka ba a ɗibo zunuban shi a dankaro maka ya kwana sittin yana cewa hallelujah duk zunubin hallelujah a ɗora maka eh ina fata an gane wallahi wannan hakika ce duk wanda ya baka fatawa wannan dukiya tashi in ka ci ka ci halal wallahi ya yaudare ka saboda asali ba yanayin jihadi ne kama ba wani aminci ne yasa ka je ka karba abu ya dauka ya baka rasid wallahi dole ka biya shi gashi dai kuna gani waɗannan su suka yi yunkurin kashe annabi amma da zai tafi sai ba aliyu ga jakawa da e dubu kaza ce wane e ga ajiye shi wane e ga ajiye shi ga ajiye shi wannan shine fassara na musulunci duk wata aya da zaka fassara da zata halatta maka ka ci kudin wani to ka ɗauko wannan tarihin ka hada shine tarihin annabi shi yake fassara ayoyi din da hadisai shine salafiyancin da muke kiran mutane zuwa gare shi cewa duk inda kaga aya ko hadisi kafin kai aiki da su dubiya ya annabi yayi don ya fi ka sani shi ne salafiyancin ba kungiya bace ba mazhaba bace ba dariƙa bace abin da ake cewa ya annabi yayi to shine fassara aya shine fassara hadisi amma ka manta da yadda annabi yayi ka ci dukiyar wani da nufin cewa ai kafiri ne kaga gashi ya dubi kanin shi ne aliyu kuma surikin shi ya ce rike musu dukiyarsu wannan kada ya nuna daraja aliyu domin shi ma aliyu zaka zo ka ji shekarun shi matashi ne bai wuce ashirin da uku ba lokacin dan annabi ya tafi sai da a to tunda dai mai gida shi imani yayi imani ba zai ci ba ai wallahi mu zamu ci waɗannan kafiran ina aliyu sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya wannan daraja ce ga aliyu abin da ake kokarin nuna maka kenan dan haka wa huwa allazi qama ba'dahu yu'addi al-amanat aliyu shine ya tsayu bayan annabi yana isar da amanoni allati ala rasul sallallahu alaihi wa sallama amanonin da suka bayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa la yazalu shabban a lokacin bai gushe ba matashi ne umruhu qurabata salasatin wa 20 sana shekarun shi kusan 23 ne a lokacin a nan nan tsakanin sabon garin muciya dogara abin nan marmara anguwar kanawa anguwar fulani lokacin da aka yi yakin bayafara akwai gidaje da yawa na inyamurai waɗanda suna hannun yaransu hausawa da aka yi wannan yaƙi wasu an kashe su wasu sun gudu waɗannan hausawan suka haye waɗannan gidajen akwai dukiyoyi da yawa nyamure na sai da durarrukan manja ya ɗauko ka ya aje kai ne yaron shi an zo yakin da ya fara ya gudu wani ya haye dukiyar ranar lahira za ka biya ba halal ba ce za ka biya saboda ba ka da hujjar da za ka ci wannan dukiyar da cewa ai kafiri ne a'a yanayi ne na amana ya kawo ya baka ya ɗora maka har abada sai ka biya in baka da su yanzu ka ji wa'azi ka je ka neme shi duk inda yake ya ce maka in ya mutu kuma matsala ta same ka yawa saboda mutane galibi sai in al'amari ya zo na kuɗi mutum yana neman fatawa ne da za ta halatta mishi kuɗi jini mutunci waɗannan abubuwan su suka fi haɗari fiye da komai a wurin Allah ranar alkiyama shi yasa waɗannan abubuwan annabi ya jan kunne akan mimbarin arafa ranar juma'a ranar ƙarshe da annabi ya musulmi jawabi ya ce inna amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ala hal ballagt mutuncinku haramun ne kamar yadda yau arafa juma'a arafa haram kai wani ta'addanci haramun ne kamar makka din nan kaka ce ta alfarman makka haramun ne kamar wannan wata na zulhijja jama'a kun ji suka ce kun shaida suka ce eh na isar da sako suka ce sai daga hannu ya ce Allah ka shaida saboda haka duk wanda zai halatta maka kuɗin wani ka ci ko dukiyar wani ko jinin wani ko mutuncin wani wallahi tallahi ya yaudare ka domin yanzu ya kai ba ma tsakanin addinai ba har tsakanin kungiya kaza da ɗariƙa kaza ta ce ka da Allah rabu da shi dan bid'an banza ko dan ma ka ci dukiyar shi sai ni a'a ko gulman shi kai a matsayin dan bid'a akwai hisabi ku je ku saurari kasar din mu na gulman ba haka ba karatu littafin al-afkar na Nawawi matsala ce babba jama'a duk abin da ya shafi waɗannan abubuwan uku duk wanda ya baka fatawa ya sassauta maka ka kashe wani ka zubda jinin shi ka taɓa dukiyar wani ka taɓa mutuncin wani wallahi tallahi ka san cewa ba malamin arziki ba ne na malam fabbar na a yaƙi ake a lokacin yaƙi ake yi sun je sun dawo dama ana cikin yaƙi ne suka je suka yi kasuwanci suka je suka yi karfi suka siyo makamai da dukiya shi ne annabi ya ce a fita ai su kansu sun yi shiri sun tafi ne su ƙara shiryowa sai suka je suka yi kasuwanci suka ƙara shiri da suka zo suka tsaya a badar din ma su suna shirin a yakin ne an ce a wuce a je a dawo sai abu jahal ya ce a'a a tsaya a yi kiɗa tukuna yan mata su yi waƙa a holo tukuna a kama muhammadu a tafi da shi yace laraba su ji labarin mu mazaje ne ba mu shirya ba ma ga abin da aka yi balle mun shirya saboda haka ha eh duk kudaden muhajirai ne ai shi ne nace lokacin yaki ake lokacin yaki ya riga ya barke tsakanin shi su ina fata an gani saboda haka jama'a ku kiyaye jama'a wannan matsalar na san ana wasa da ita kamar matasa da suke shiga aikin gwamnati ka shiga kwana biyu shikenan sai ka ji an zaunar da kai a ce to idan miliyan ɗaya ta zo to ka batta ta wuce in biyu ta zo batta ta wuce idan biyar ta zo eh to ka ɗan sa mata road block ka rage biyu ka bar uku ta wuce idan goma ta zo sa mata ka bar biyar ta wuce idan ɗari ta zo to kwashe ta duka sai a ce haka ake yi Allah a gabana ake wani hudu ba lokacin ya samu aiki a NNPC a gabana ake mishi hudu ba ga yadda ake in ta zo kaɗan batta ta wuce in ta sake zuwa batta in ta sake zuwa to raba ka bar rabi ya wuce ka rike rabi in ta sake rike rabi to in me yawa ta zo kwashe ta duka a gaba na ake wani hudu ba hudu ba ake mishi ko musulmi ne da musulmi shi wancan ya daɗe ne a cikin harkar sun daɗe to shi wannan sabon shiga ne shi ne ya ce to kar ka yi wauta daga shigar ka kuɗi su zo ka ɗauke a ba su su wuce tukuna wato a fahimci kai mutumin arziki ne eh shine mummunan fatawa ce hila ce ya mutu amma ba wannan mai karatun bukharin ba ya mutu muguwar fatawa ce suke wani alkali ne yake wasu fatawa yana wa'azi wai ai abin da zaka ɗiba a matsayinka na ma'aikacin gwamnati wai an raba ma to ai baka ma ɗauki rabanka ba to ka ga ba kan shi ansa ai ba a raba ba eh sannan kuma wanda bai samu damar kaiwa wannan wurin ba fa ila ce haka suke musu fa fatawa suke musu sosai sosai suke musu fatawa eh eh sai an ana yaƙi ne idan an shiga hali na yaƙi ne ina fata an gane shi kenan domin su waɗannan waɗanda suka koma nan bayan garin ai an yi ne akan za a koma da su can to haka koma da su can kafirai ne za su azabtar da su wato suna yaƙi da su yanzu ya zama annabi ne yake cikin sulhu da su su ko waɗancan suna yaƙi da su don haka su ba za a kira su suna daula ne ƙarƙashin daula islamiyya ba su kuma sun gudo daga can can ɗin kuma na neman su saboda haka da su suke wato jama'a abin ne da nake son nuna muku a jimillance duk wata fatawa da za ta halatta maka dukiya to kai taka tsantsan da ita duk wata fatawa da za ta halatta maka mutuncin wani kai taka tsantsan da ita duk wata fatawa da za ta halatta maka jinin wani kai taka tsantsan saboda sallar la'asar aka yi annabi ya tashi a guje ya ɗauko wani guntun zinare ya zo ya ajiye sun yi mamaki sun tsorata lafiya ana sallama ya tashi ya ce yana cikin sallah ne ya tuna ɗazu bayan an idar da sallah azhar ya shiga gida sai aka kawo sadaka aka ce a raba wa musulmi to da ya fito sallar la'asar sai manta shi yana cikin sallah sai ya tuna shi ne ana sallama ya tashi ya ce saboda kada ya tare ni daga shiga aljanna annabi kenan in annabi bai shiga aljanna ba da ni da kai kan ma kan ma mu bulayi yawwa don annabi sai ya shiga aljanna sannan annabawa da mala'iku da waliyai da salihai duk wanda zai shiga aljanna ba zai shiga dan annabi bai shiga ba amma ka duba abin da zai ja wannan jaraba kowa a fasa shiga aljanna wannan guntun zinari saboda haka karka sake ka yaudar kanka dukiyar jama'a mutuncin jama'a jinin jama'a ka tuna hadisin tsadda tsadda ce aka ce ranar kiyama za ta zo tana tsalle tsuntsu a gaban Allah tana cewa ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni a halin ba cin nama na zai ba tsadda tsuntsu wuya jini na zuba tsadda tsuntsu kenan me kake tunani dan adam saboda haka ku kiyaye jama'a ku daina cin dukiyar mutane ko taɓa mutuncin mutane ko jinin mutane bi mujarradin wani ya baka fatawa ɗauki wannan fatawar tashi kara ta da qur'ani ƙur'anin ɗauke shi ka kara da yaya annabi yake yi ina son ku gane a wannan halin da annabi ya mai musu da dukiya fa hali ne na ne hali ne na har yaƙi ya ɓalle kenan ana neman shi za a kashe amma sai dubi ita dukiyar an ba shi ita ne kafin a shiga wannan halin don haka wannan halin ba zai hukunta ta ba kuma fa ya fita ne yana mai bukata duk inda za ka tafi hijira a matsayinka na bako ya kamata ka tafi da koda kuɗin haya ne ya tafi ne fa bai isa da komai ba ga kuma dukiya ya baro in kai ne tuni za ka zama imamu malikin kanka kai wa kanka fatawa ka ce ai ko Allah ya ga ina uzuri kuma ai hijirar shi na tafi shikenan sai ka halatta kanka kuɗi ranar kiyama za ka biya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh eh eh wane irin yakin ma ake ishara mm mm duk ba hujja ba wasu abubuwan ma za su taso ne a salatan na kabilanci ne wasu abubuwan za su taso ne na siyasa ne yanzu kai hayaniyar da aka yi april an danganta ta ne da addini amma ta mece ce ta siyasa ce ta siyasa ce ba za ka halatta wa kanka dukiyar wani akan haka ba so wato jama'a ku yi taka tsantsan jama'a wannan ita ce gaskiya tare da cewa za a ji cewa a abin da ake so kawai a buɗe mana kofar wauta amma akwai hisabi ne ita ce matsalar malam yake cewa wa qad qala ali radiyallahu anhu ali bari ku ji abin da yace ahida ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahida ilayya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu la yuhibbuka illa mu'min annabi yayi mini alƙawarin cewa babu wanda ko zai so ka sai mu'mini wala yubghiduka illa munafiq ba wanda zai kika sai munafiki yace annabi ya faɗa min haka ni aliyu wannan daraja ce ga aliyu hadisi ne sahihi yana nan ainihin a cikin musnadul imami ahmad malam yake cewa wa an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu qala salamatu dan aqwa Allah ya tsara mishi yarda yace kana aliyu radiyallahu anhu قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا تقزما a gida a yakin khaibar bai je yaƙi ba me aliyu ya taɓa zama a lokacin yakin khaibar bai samu fita ba wa kana bihi ramadun yana da hakkiya ne wannan kun ji shine gaskiyar tarihin ba wancan mai yakin tabuka ba da yace a wurin yakin tabuka ne aliyu yake da wannan hakkiya sai da aka aiko da kaza da kaza a ƙarya ne wannan wannan a yakin khaibar ne annabi aliyu bai samu fita ba saboda hakkiya a idan shi فقال سيتي أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني زونا أجد أهل من الله يفتا فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم سي علي يفتا سيرسك النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها دبري daren da da gari ya waye aka yi nasarar wannan yaƙi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace la utiyanna rayata zan ba da tutar yaki aw la ya'khudanna rayata gadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zan ba da tutar yaki gobe ga wani mutum wanda Allah da manzon shi suna son shi aw qala yuhibbu Allah wa rasuluhu ko kuma manzo Allah yace wani mutum da ke son Allah da manzon Allah yaftahu Allah alaihi in na ba shi wannan tuta Allah zai ba shi nasara fa idza nahnu bi ali salamatu yace muna cikin jimamin wane ne wannan sai ga aliyu wa ma narjuhu wallahi ba shi muke tsammanin a ba tutar ba fa qalu sai suka ce wa annabi hadha ali ga aliyu fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam rayata sai manzon Allah ya danka mishi tuta fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya bashi nasara yanzu kaga wannan gaba kenan tana bayyana kamar yadda abubakar a can yake da wasu darajoji na musamman to a nan aliyu ma ya samu wasu darajoji na musamman wali kulli wujhat wa muwalliya kowa yana da daraja shi kuma daraja wadda ta dace da shi to bambancin mu mu ahli sunna da yan shi'a kamar yadda bambancin mu mu ahli sunna da ainihin nawasib shine yanzu mu ahli sunna mun yadda cewa abubakar na da waɗancan darajojin kuma aliyu ma yana da waɗancan darajojin to ɗan shi'a sai ce a'a aliyu ne kawai yake da darajojin na abubakar ƙarya ne to sai mu ce ba mu yadda ba na su bi sai ce a'a abubakar ne kawai yake da darajojin aliyu ba shi da darajojin saboda haka ku kiyaye mu ahlus sunna mu ne muke tsaka tsaki ɗan shi'a na tsinewa sahabbai suna cewa ahalul baiti kawai suke so nawasib suna tsinewa ahalul baiti suna cewa sahabbai kawai suke so a wurin mu duk waɗannan yan bid'a ne sai ka so sahabbai sai ka so ahalul baiti sannan zaka zan mumini domin kowanne qur'ani da sunna da ijma'i sun wajabta kaunar shi to in ka ki kaunar daya ka kaunaci daya kiyayyar da kai ga daya ta sa ka zama dan bid'a soyayya ba za ta wanke wannan bid'ar ba sai ka dawo ka kaunace su gaba daya السابعة درس نتقوص أنا بقوي دقا تكين درسا بكي بام فائدوجي أتكين ونن تاريخي نهجرة في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتكين حديث عائشة أنبكم من تابا aisha ta ce dama annabi ya kasance yana ziyara abubakar ne siddiq to amma a wannan ranar sai ya kawo ziyara a lokacin da ba a saba ganin shi ba shine abin da ake so annabi duk da girman shi da darajar shi yana zuwa yana ziyarar gidan abubakar wa fi hadha dalalatun ala ziyaratil kabir lis a cikin wannan akwai halacci ko sunnanci na babba ya ziyarci karami wa laysat ziyaratu khassa bis saghir lil kabir faqat ba wai karami ne kawai ke ziyara babba ba ya je gaishe shi karami ma zai iya ziyara ainihin ai babba ma zai iya ziyarar karami ya je gaishe shi daidai ne haka sunna ce idan kun tuna wasu jeren giyar kasusuwa da muka yi guda biyar muka sa musu rayuwar magabata game da zaman iyali da wata lacca da ne a kano ga wasu mata na sanya ma ainihin wato laccar nasihar iyaye a ciki na ba da muhimmancin irin yadda iyaye a zamanin da suke kai ziyara zuwa ga gidajen da suka aurar da 'ya'yansu na'am ke kin aurar da 'yarki sai ki tashi ki je ba wai ki je karɓan zubin adashi ba ta karɓa adashi ta kwashi adashi ƙarshen wata bayan nan ba za ki je ki zauna da ita ne yaya rayuwa yaya ake kaza ki mata nasihohi mun ji sayid na umar yakan kintsa ya tafi gidan yar shi hafsa ya je sallama ya shiga ya zauna ya ne mata nasiha to ki haƙuri da rayuwa aure kin ga mijinki ba yi da shi duk abin da ke bukata ni ina da shi ki aiko min sannan kar ki damu kin ga mijinki ya fi karkata akan wance ki rinka yin haƙuri jama'a kun ji yadda mutanen kirki suke yi sayyidina umar amr ibn al-as yana zuwa gidan da ya aure ya wa dan shi aure ya zaunar da shi sai je samu dan baya nan sai zauna da matar yaya rayuwa ke da mijinki shi rayuwa alhamdulillah sai dai tun da na zo har yau ba ruwan shi da ni kwana ike yi kiyamun laili wuni yake yi yana ainihin azumi dubi annabi ibrahim shi ma haka zuwa yake yi ya tashi takanas tun daga filistin ya tafi har makka ya je samu matar ɗan shi yaya rayuwa wannan matar farko ta ce rayuwa wuya muke ci yaya kaza yaya kaza ya sake dawowa yaya rayuwa ta ce alhamdulillah me kuke ci nama da ruwa ice allah ka sanya musu albarka wannan yana nuna in ka aurar da yarka tana can katsina kai kana sokoto ko tana wukani kai kana gombe sai ka shiga mota sai ka tashi sai ka tafi ba ka je ne wai don za a aurar da kanwarta ta kawo nata taimakon ba a'a hasali kai ne za ka ɗau riƙe wani abin tsaraba ka je kuma ba ka je ne don wata tsegumi ko wani gulm a'a ka je ne don ku zauna to yaya rayuwa ta ce wallahi baba baya kaza baya kaza baya kaza sai ki ce to shikenan ki ƙara haƙuri ki ƙara haƙuri haka ake yi kin ga mahaifiyarki ma haka ta haƙuri da ni har aka kai yanzu ki ƙara haƙuri kai ta nuna mata wallahi jama'a in ana haka ko congestion cikowa shari'o'i da ke cikin kotunan hausawa wallahi su ya rabu duk najeriya babu kotunan gargajiya da na shari'a waɗanda suke cike da matsalolin aure irin ƙasa hausa ka je ka bincika ka gani akwai alkalin da aka yi hira da shi kasashen yarabawa ce tun da yake bai taba samun kes na aure ba ba alkalin da ya sai faɗa haka a ƙasa hausa wata akan gishirin miya da bai bada kuɗi ba na naira hamsin za ta kai ƙara kuma mai makasudin ta a kashe aure ko a kulle shi ta ji daɗi saboda haka iyaye yana daga cikin alherai shine kar ka ɗauka cewa yaya ni babba za a ganni na je gidansu a'a ba al'ada ake magana ba ba ana magana ka je roƙo ba ne ka je ka zaunar da su ne in kai musu nasiha sai ka ce shikenan ku tashi ku kai ne tasha an shiga mota ko kuma ka bugo mota ka kawai sai ka juyo shikenan su fahimci cewa duk lokacin da ka zo alheri ne ka gaya mini bayan lokaci sai ka ji miji yana cewa yarka wai baba lafiya har yanzu bai ziyarce mu ba saboda ya san me in ka zo kana gyara yanayi ne ko kuwa to jama'a ku lura manya na ziyarar ƙanana gashi annabi yana ziyarar abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala anhu asamina darasi na takwas min kauli aisha ta radiyallahu anha na daga cikin maganganun as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda da ta ce faja'a rasulullahi faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fasta'zana lahu fasta'zana fa'uzina lahu manzon Allah da yazo gidan Abu Bakr ya sallama ya nemi izini sai aka yi mai izini ya shigo na'khulu adaban min adabi dukhulil manzil a nan muna ɗaukar ladabi daga cikin ladubba na shiga gida wa huwa listi'zan shine neman izini musan wannan jama'a far rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yasta'zinu ma'a ma lahu min khususiyya duk da darajojin da yake da su na musamman amma yana neman izini wa makana da matsayi wa ma anna Allah jalla sha'nuhu yaqulu anhu tare da cewa fa bari ku ji abin da manzon Allah Allah yake faɗi game da shi yace annabiyu auladul mu'minina min anfusihim annabi ya fi muminai daraja akan kansu wato in annabi ya zo gidanka yanzu shi yake da authority shi yake da hukuma a gidanka kamar yadda ka san ka zo gidanka sallama kake ka shigo ko to annabi ya fi ka wannan darajar amma tare da haka in annabi ya zo sai ya sallama ya nemi izini don haka jama'a ko gidan wa za ka shiga ka yi sallama ka nemi izini yana daga cikin sunna ta sahabbai qara'ul bab bil anamil kwankwasa kofa da yatsu sahabbai haka ibnu abi shayba da baihaqi suka ruwaito ce kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al baba bil asabi sahabbai suna kwankwasa kofa sai ka kwankwasa assalamu alaikum maka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sai ka ce in shigo maka ce eh sai ka shigo maka ce koma sai ka koma maka ce saurara sai ka saurara dan kar a ce maka saurara kuma ka ce wannan wulakancin banza ne za a tsaye da ni sauro na ciza na kai da dan me kace ka shigo kai din so kake kawai daga kaje a me wa zai dan tsaya ya ce wa mata ku shiga cikin gida ko zai tsaya ya dan gyaggyara wasu abubuwa in kuma yace a'a koma sai ka koma haka Allah yace wa idza qila irji'u farji'u maka ce ku koma sai ka koma kaka ce an maka wulakanci Allah ne ya faɗa dan ba lallai lokacin da ka zo ya zama ya dace kai ta iya yiwa ma kai ka sa mai lokacin amma lokacin kuma ya shiga wani hali da ba zai iya sauraron bako ba waɗannan su ake kira ladubban musulunci musulunci shi kadai yake da su duk addini ko tsarin da kaga yana da waɗannan kwaikwayoyi ko kuma daga baya ne kaf babu wani addini da yake da wasu tsare-tsare shekaru ɗari biyar da suka wuce musulunci ko fiye da shekara dubu ɗaya yana da waɗannan abubuwa duk wani wanda ka gan shi yanzu yana wanka yana tsafta a da je kaka duba a addinan da yake bi na kakanni haka suke wani sai wata bai wanka ba Allah ya kyauta التاسع درسي نترى في أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب أن يتخلف بعده لأداء الأمانات التي كانت لقريش عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نلحظ فائدتين game da umarnin da manzon Allah wa Aliyu cewa ya zauna a bayan shi ya isar musu da amanonin ajiya da suka bayar ga Qurayshawa waɗanda suke a wurin manzon Allah to daga nan za mu lura da fa'idoji guda biyu alif fa'idar farko at-tanaqudul ajib fi amali kuffar quraish wata tufka da warwara mai ban mamaki game da aikin quraishawa fahim yarawna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama aminan kaga dai suna ganin manzon Allah a matsayin amintacce mutumin kirki an fa an gane yuda'una indahu alwada'i suna bashi ajiyar dukiyarsu allati yakhshawna ko alaiha wadda suke tsoron katta salwanta wala yajiduna fihim man yakuna ahlan li hifziha ana gwagwarmaya fa yana wa'azin amma fa in suna da dukiya shi suke ganin ya dace duk cikin su ga su Abu Sufyana ga su Abu Jahal ga su Abu Lahabi duk waɗannan manya-manyan masu alkyabba da rawani limaman kafirci ba sa ganin dacewar su ɗauka su ba ko ɗaya wa inda ma yukhbiruhum an rabbihim subhanahu wa ta'ala sun amintu da shi ba zai ci amanarsu ta kuɗi ba amma kuma in ya ba su labari game da ubangiji wa yad'uhum ila Allah yaquluna in ya kiraye su zuwa ga Allah sai su ce sahirun kazzab dan sihiri ne maƙaryaci ila akhir tilkal awsaf sayyi a hadde zuwa siffofi masu muni da suke siffanta shi da shi Allahu akbar ku duba jama'a suke siffanta annabi da su su suke faɗin waɗannan kalmomin na zagi maƙaryaci matsafi maƙaryaci ɗan tsubbu maƙaryaci mai duba maƙaryaci mai rufa ido amma kuma gobe sai mutum ya kawo miliyan kaza ya ce wani ajiye mini shine malai yace akwai tufka da warara a cikin al'amarin nasu in kuka duba haka kafirai suke duk inda kafirai suke haka suke da contradiction lokacin da muka yi ta ce musu a nan kasar lokacin april idan kuka zaɓi kafiri za ku ɗanɗana wa aya za ku yi kaza za ku yi kaza ina sai suka rufe ido ana zuwa da aka taɓa su ɗan kiris aka ɗan ƙara kuɗin man fetur sai ga wata arniya tana cewa I don't change my son name da ta sa wa ɗanta good luck ta ce yanzu sam ta fasa ba good luck sunan shi ba ta fasa ta naƙudun ajibun tufka da warwara ba su da hangen nesa ba su da tunani to haka duk inda kafirai suke ana son ka san akwai tufka da warwara a cikin rayuwarsu saboda me saboda ba jagorancin wahayi an fahimta ba'un abu na biyu da za a lura da shi a nan annan rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ragama huturatul mawqif shi manzon Allah tare da irin wannan hadari da ya shiga ana tattalin za a kashe shi wa ta'amuru ha'ula'il kuffari ala hayati da kuma irin makirci da conspiracy ma'ana haɗin kai na aje a hallaka shi a hallaka rayuwar shi tare da wannan lam yansa huquqan nasi bai manta haƙoƙin mutane ba kuna jifa jama'a wa hada ya dulluna ala izami huquqin nasi wannan yana nuna mana girman haƙoƙin mutane wa annaha min al ahammiyati bi makan kuma haƙoƙin mutane suna da matsayin mai girma la yasuhu tahawun fi shay'in minha bai halatta ai sassauci ko ai sakaci game da wani haƙƙi na mutane ba sawa kanat huquqan maddiya haƙoƙi ne na dukiya aw huquqan ma'anawiyya ko kuwa haƙoƙi ne na ma'ana kan naili min al-a'rabi kamar cin mutunci wa nahwiha da makamantansu kar ka sake Allah ya tuhumce ka da cin mutuncin wani ko cin dukiyar shi ko kuma wani abu makamancin haka kar ku manta a nan sai da muka faɗi a jahiliya idan matar makwabci ta fito sai makwabci ya kau da kai saboda in ya kalli matan makwabci to ya ci mutuncin makwabcin jahiliya maguza ne waɗannan ya ce wa a hudu farfiya in badat ya jarati ya ce idan matar makwabci na ta fito sai in kau da idona hatta tuwari ya jarati mafuwaha har sai ta kau da jikinta wani yake cewa saƙaɓan nasifu walam turid isqatahu wai matar makwabcin shi ce ta fito sai gyale ya zame ya faɗi fatana walathu sai ta miƙa hannu za ta ɗauka wal taqatna bil yadi mu kuma ta ta sa fuska ta rufe ainihin wato ta sa hannu ta rufe kar mu ganta su matan a lokacin suna mutunta mazajensu su kuma mazajen suna mutunta makwabtansu wannan matsayin mutunci kenan a jahiliya me kake tunani yanzu ga aya ga hadisi so karka sake wani ya maka fatawa hadisi ya zo sahihi cikin sunan nisa'i annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk yawa wani fatawa ta zama ta zan ta san zuciya ce wanda ya fatawar zai tafi wuta madadin fatawar saboda haka waɗannan irin fatawoyi da ake wani ya maka fatawa ka halatta jinin wani wani ya maka fatawa ka halatta dukiyar wani wani ya maka fatawa ka halatta mutuncin wani wallahi ba malamai bane yan ta kife ni rabu da shi ya ja maka aya ka ce mishi a bisa fassararwa gwada mini irin wannan halin don wani abin alheri shi ne duk wata aya da ka ji a qur'ani manzo Allah ya taba shiga wani hali da aka fassara ta kaf babu wata aya kwaya ɗaya wadda ta zo ba tare da an samu wata fassara da ta zo daga annabi ba muka ce fassara ba fassara ta ba ni baki in baka fasar a'a aiki da wannan aya sai da ya faru mace ce ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mijina ya gana tsufa ya zo min zihari ma'ana al'ada su ce ta jahiliya amma mace ta tsufa ya rasa yadda zai da ita ta ƙi laifi shikenan sai ce anti alayya ka zahari ummi ma ya sake saduwa da ita sai ce kamar ya sadu da uwar shi to a dokar jahiliya waɗanda manya-manyan malaman fiqhun su ne su Abu Jahal to aure ya haramta wannan mutum yanzu ana musulunci kai sai dube ta yace in ya sadu da ita kamar ya sadu da uwar shi sai ta zo ta ce ya manzon Allah mutumin nan ya gana tsufa ya gama tsotse mahaifata ga 'ya'ya yanzu ga abin da ya mini in na bar 'ya'yan a wurin shi za su wulaƙanta in na riƙe su ba zan iya ci da su ba ka taimake mu manzo Allah ya ce wallahi ban san ban san me zan yi game da al'amarin ki ba ba ba ba doka doka bata zo ba tana faɗe annabi yana ki hakuri tana ka taimake mu sai ga aya ta zo a guje daga saman bakwai qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya ce ya ji yana saman bakwai ya ji ta zo ta kawo kuka ta ce ta kawo kuka wurin Allah ne amma ta hanyar ka Allah yana jin tattaunawa ku sai Aisha ta ce tsarki ya tabbata ga Allah ta ce ina bayan ɗaki a lokacin ba na jin abin da suke faɗi duka sai kaɗan amma Allah ya jiyo daga saman bakwai su duk wata aya da wani ya ja maka yi maka fassara ka ji ya halatta maka farjin wata mace yadda kai abin bai zaune a zuciyarka ba sai ka ce algafata malam ya za ka iya kawo mana wannan abin yaya ya faru a zamanin annabi yaya aka yi komai akwai in ya ce bai sani ba sai ka ajiye mishi fatawar shi kenan amma ba kawai mutum ya kawo maka aya ya ajiye maka ba aya ta yi gabas matsalar da ake tattaunawa ta yi yamma amma sai haɗa maka su shi kenan sai ce tashi aya ce ya yi wasa da hankalinka a yau irin wannan jama'a da shi ne wasu suke malanta da yawa shi yasa matukar da ku dawo kun ƙayyada cewa kowace aya a bibiya annabi ya fassara ta ba to wannan barnar da take faruwa a duniya farawa ta yi saboda kowa ma in ya kai alamtara kaifa to zai iya jawo aya ya ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili to kaga wannan aya eh to akan suwa na ce kawai shikenan kansuwa ne saboda me shi ya fassara ta da kanshi ku dai ji wannan malam ya ce wahada amrun kaga wannan al'amari na cin mutunci ko dukiya ko cin ainihin wato ko taɓa jinin mutane ko makamancin haka wahada amrun ta hawanan nasu bihi kafira mutane suna ainihin wato sakaci da shi da yawa mutane suna sassauci game da haka an gane falam yar'u huquqal akharina ba sa kula da haƙoƙin wasu almadiyya na dukiya kal amwali kamar dukiyar wa nahwiha da makamantanta aw al ma'anawiyya ko makamantan haka wa zalika bil ghiba kaga suna taɓa mutuncin wasu da haƙoƙin wasu ta hanyar gulma wan namima da annamimanci wal istihza da ainihin wato abin nan istihza'i cin mutunci wa sukhriya da kuma ainihin izgilanci ku kiyaye da kyau jama'a yanzu ba lokacin maulidi ne da masu maulidi suke rugunzumin maulidi ba to mu musulmi ahli sunna ba ma bikin maulidi ba ma hidimar maulidi to sai ka zo za ka yi wa'azin maulidi sai zama a ciki akwai shegantaka akwai izgilanci a ciki ya nuna ba addini bane ba nasiha ba ce sam menene Allah ya ce me annabi ya ce me malamai suka ce ka jawo kawai shi kenan ya rage wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba fa ruwan shi amma an ka mai da abin shegantaka da izgilanci to yanzu ka fita daga yanayi na addini ka koma ɗabi'a irin ta 'yan tasha don 'yan tasha su aka sani da mai da izgilanci da shegantaka da makamantan irin waɗannan shi yasa jama'a ku kiyaye ko da ‘yan bid'a da waɗanda ba ku ba su ne muku izgilanci a kan abin da kuke yi ku kar ku musu izgilanci don izgilanci alama ce ta ɓatattu alama ce ta kafirai mumini baya wani izgilanci an fahimta wal'aib da aibantawa wa bam da zargi wa hiya huququn laha ashabun mutalabuna biha yawmal qiyama yace kaga waɗannan ainihin haƙoƙin to suna da masu su kuma za ainihin a neme ka da su a ranar alkiyama duk wanda ka ci mutunci ko kai izgilanci ko kai gulma ko kai tsegumi ko ya fice abin da ake kira sigina kana nuna da baki duka ranar alkiyama za ka yi jawabi saboda haka ku kiyaye wannan shine musulunci na asali والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبة يوم النحر أخطبة ترانر بابا صلى النبي توايك بمنى دعك تارو أمنى في حجة الوداع حج بنقوانا يتي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا النبي يتي جننكم دوكيركم دمتنشنكم haramun ne ku taɓa jinin wane haramun ne ku taɓa dukiyar wane haramun ne ku taɓa mutuncin wane kamar yadda wannan rana yau take da ainihin haramci haramun ne a irin wannan rana ka yi yaƙi haramun ne ka yi duk wani abu wanda aka haramta to haramcin ya ƙaru a cikin wannan gari na maka a cikin wannan wata na aikin hajji al'ashira درسي نجوما لما قدم أبو بكر الصديق الراحلة التي كان عدها للهجرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالثمن درسي نجوما لكنونا من أجكمون من تاريخ شين لوكتن دا أبو بكر الصديق يجبات دا أبن هوا ننجا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دوني هجرة سيء النبي يتي نوى ذنبيا نوى ميكو انتا بذن كربابة سيدي دا كدي kila fi hikmati zalika malamai suka ce mecece hikima haka inna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama innama fa'ala zalik litakuna hijratuhu ila Allah bi nafsihi wa malihi raghbatan minhu sallallahu alaihi wa annabi ya faɗi haka ne domin hijirar shi da zai zuwa ga Allah ta zama da kanshi yayi ba wani ya kai shi ba da dukiyar shi a cikin yana son abin ne yayi an fahimta fistikmal fadlul hijira domin a samu kammaluwa ta falalar hijira wal jihadi da jihadi ala atammi ahwaliha a mafi cikar halaye kenan wannan yake nuna idan kana son ka samu ainihin lada cikakke ya zama ita hijirar kai ka ɗauki nauyin komai a ciki to da wannan ne kenan malamai da suka ɗauka su ba za su gina masallaci ba sai dai a gina musu su yi sallah ba za su sai qur'ani ba sai dai a sai musu su karanta to ladan su baya cika kenan saboda kai ka gina masallaci kai kake sallah a ciki kai kake da ladan masallaci kai kake da ladan sallah a ciki kai kake da ladan qur'anin kai ka siye shi kai kake da ladan karatu amma wani ya sai maka sai a rinka zuba ladan wanda ya siya kai kuma ladan karatun ne kaga halfway kullun kake to ana wayar maka da kai akan wannan domin da dama a yau waɗanda ake kira malamai ko ustazai wasu fa suna da kuɗi amma kuma sai ya tafi yana neman maula ta sidi na'am wanda ya ɗauka ya baka to ya fi ka daraja a wurin Allah na wannan yin abun kuma kai baka da ladan yin wannan abun shi yake da ladan kai in kayi karatun ko kayi sallar sannan kake da ladan sakamakon wannan da wahala ka samu malamai na zakka da wahala ka samu malamai na sadaka a kasashe irin namu to wannan mugunyar tarbiyya ce ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam raƙumi ne jabir yake cikin tafiya sai raƙumin ya kage sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya kama raƙumin sai addu'a sai raƙumi ya watsake sai annabi ya ce ka sayan min da raƙumin sai ya ce to nawa ya ce ka ba shi kenan sai kawo kuɗi ya bashi sai ce to mun je gida shikenan sai ka kawo mini da suka isa ya kai mishi raƙumi sai ce a ya kana ban maka kun ga abu uku a ɗaya na ɗaya kanikanci annabi ya mai kanikanci kar ku manta wannan matsa cinyoyi da aka yi shine an sa sufana an sa flog an kanikanci yawwa na biyu kuɗin raƙumin na uku raƙumin da kanshi annabi ya ce duk je ka me yasa annabi ba zai ce a kawo sadaka su kawo ba sun san ba kuɗin yake so ba to amma kai ne malamin su kafi su son kuɗin su saboda haka ku kiyaye wannan tarbiyya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ke nuna musulmi da yaje aka shata filin masallaci na kabilar banin najjar dangin su anas yace saminin ya banin najjar ku faɗa min nawa zan biya yanzu kowane ustazu yana nan yana baƙin rai wai masu kuɗi sun ƙi gina mishi masallaci a ina aka ce ka in ka nema ba za ka samu ba sakamakon wannan sai aka samu yau kasuwannin mu da wuraren neman kuɗi sun zama empty babu malamai a ciki babu ustazai a ciki tafi duk wata kasuwa ka ga adadin malaman garin guda nawa ne a cikin kasuwar sakamakon wannan kasuwannin suka cika da barna iri iri da duk wasu iloli sannan rikici ya faru na addini a cikin kasuwa a rasa malami kwaya ɗaya da zai fatawa saboda duk kasuwar babu wani malami za a samu wani mai dan dama dama ne kawai an je na jin kaset sai a ce shi ne liman idan ya kuskure ya miƙe a raka'a ta biyar wani ya mishi tasbihi ya kidawa aka in aka idar da sallah sai a kasa samu waye zai gyara sallah dan duk kasuwar ba wanda ya kai ahalari amma ba za ka yi mamaki ba mun karanta tarihin imamu muslim anan yana da babban shago a garinsu imamu muslim yana da fatauci da yake yana sai da filaye yana sai da dabbobi imamu muslim imamu bukhari dan kasuwa ne abu hanifa ya duka yake sayarwa hadda alharini da zinare me yasa kasuwa ba za ta yi armashi ba saboda haka ku kiyaye jama'a waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da ɗan fodiyo ya ba da shawara ga dukkanin musulmi a ƙasar nan yau fiye da shekara ɗari biyu noma kiwo karatu noma kiwo karatu to kasuwanci ya haɓaka a yanzu a duniya jama'a kaf yanzu a duniya ba harkar da take samar da kuɗi irin kasuwanci za ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka ne ka kewaye duniya sai ka je ka dawo sai ka zo ka tattara rahotanninka na kewaye duniya sai ka je ka ga abin da kake gani abin banza ne a garinku sai ka je ka ga ga wani wuri can in an kai shi har wawasan shi ake yi da haka zama da mutane suke haka babu sana'a shi yake kawo musu suke tsammanin wane zo gina musu masallaci in bai zo ya gina ba fa sai su ji haushin shi wane zo gina musu makaranta in bai zo ya gina ba fa sai su ji haushin shi amma a musulunci baka da dalilin da zaka ji haushin wani dan bai gina maka masallaci ba baka da dalilin da zaka ji haushin wani dan bai gina maka makaranta ba kai ne ya hana ka gina ya aka shi ya samu kuɗin ya nema me kai ya hana ka ka je ka nema Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Abubakar ya faɗa mishi kuɗin wannan dabba wala'alla fi zalika aidan fa'ida lidda'iya ila Allah bi an yatashawwafa ha bi an yatashawwafa ila ma fi aidin nas malam ya ce mai yiwa kuma wannan ma akwai wata fa'ida ta cewa mai da'awa ya kau da kanshi daga abin da ke hannun mutane kun ji ko wa'an ya kuna asifan nafs ya zama yana kame kanshi hammuhu islahu qulubihim ya zama manufar shi ita ce gyaran zukatan mutane wa hidayatuhum da kuma shiryar su dunan nazar ila ma fi aidihim bayan yana duba abin da ke hannunsu ba an fahimta jama'a a yanzu har ya zama wani abin wato wani irin abu ne wanda yake in aka tafi wurin aikin hajji kaf sai ga alhazai su ne malamai kallon banza saboda kawai tunaninsu duk malamin da ka gani a wurin hajji ko umara kawai biya mushi akai duk malamin da ka gani a wurin hajji ko umara kawai biya mushi akai sannan in ka dawo rayuwa kuma irin tamu yanzu duk inda aka ga malami da wani abu to kawai tabbas kawai ba shi aka yi tur wace irin rayuwa ce wannan malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai kowannensu yana da harkar kasuwanci ko noma ko kiwo da yake yi don haka malaman farko daga cikin sahabbai su suka fi kowa taimakawa addini dubi abubakar taimakawa addini shi ba da kabbara ba ne kawai ya taimaka wa addini da dukiyar da har manzon Allah zai rasu yana cewa a duniya ban taɓa jin daɗin dukiyar kowa irin dukiyar abubakar ba annabi ya faɗi haka Usman da aka tashi tafiyar yaƙi na tabuka haka ya tattara wata karabka wata oda da yiwo ta abinci ya ce gaba ɗaya da abincin da dabbobin da ke ɗauke da abincin ya ta daukar da su ga sojojin muhajirai ga ga sojojin da za su tafi jihadi me yasa a yau muka waye gari malamai sun fi kowa kwaɗayi malamai sun fi kowa jiran a kawo sadaka har ya zama yau malamai na jin haushin wani wanda wai bai ba su ba me yasa matasa dole a tashi a samar da revolution a samar da juyin juya hali a cikin wannan shine a lokacin da kake koyan karatu to zama kuma kana koyon wata sana'a ba abin da zai hana tafi tare kana sana'a kana karatu kana koyo kana koyon karatu ka iya sana'a ka iya karatu kai ne malami kuma kana da sana'ar yi dama an kuka dubi najeriya nan tabu har yawa ta yi mana game da samar da aikin yi zalunci ne wajen halin shugabanci da ƙasar ta samu kanta shi yasa wasu suke zaune babu aikin yi fita bayan gari kowane gari ne fita bayan gari ne kake gari filaye kake gani fetal kasashen china da sauransu ba su da irin waɗannan filaye in ka tafi nan kudanci ba su da irin wannan da ka shiga inugu da kasashen yamare ba su da irin wannan duk kwazazzabai ne nan sai ga game ga filaye fetal kama tsohuwar hanyar kano hanyar hunkuyi ko hanyar makarfi za ka je ka sa filaye fetal in aka haka bohol kwaya ɗaya sai a fitar da shinkafa ta miliyoyin kuɗi amma sai ka je ka samu mutanen ƙauyen suna cin gyaɗa da rake da rogo da kuli suna gulma suna fama da talauci haka ne ko ba haka ba suna jiran ruwan damuna ya sauka saboda haka gaskiya ustazai daga cikin aikin da za ku samar na da'awa ta gyaru